أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko tare da gudanar da abin da ya so kuma dole ne duka mu bi wannan abin Allah subhanahu wataala wanda ke shine ke ba mu ikon zuwa wannan guri domin riban daman da muka sama a yau da izinin Allah laraba biyar ga watan zulkada rabi'in al'awwal shekara ta 1442 wanda ke daidai da 21 ga watan august shekara ta 2020 da izinin allah usman ta'ala za mu ci gaba da karatun wannan daura da allah ba mu iko muka faro a inda za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan littafi na annahul wadih aljidu sani al'idadi aljuhu sani al'idadi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan shi ne darasi na bakwai in Allah ya yarda karatun na gudana ne a nan masallacin malar lawal driver muciya sabon gani zaria matashiyan karatunmu shi ne jawazimul fi'ilil mudari haka ne ko? ko kuma mun yi wannan eh lallai ni ma na ga ba shine muka magana kan lam da lamma ba al adawat allati tazmu fi ilaini mudari'aini haka ne ko masha Allah wannan darasin namu zamu ga sauran kalmomi ne waɗanda suke yin jazma amma waɗannan suna yin jazma ne ga fi'ilai guda biyu ga fi'ilai guda biyu kawai ma ya jizimu fi'ilai ne mudari'ai ne wannan ci gabar darasinmu ne na nahawa na ɗaya kamar yadda muka faru mun ga mayajizin mudari'an wahidan ko akwai kuma mayajizin fi'ilaini na farkon su ana mishi mirabi fi'il sharfi na biyu kuma ana ce mishi jawabu sharfi waje za'uhu jawabu shardi waje za'uku wato ma'ana su waɗannan adawatin suna ma adawatin suna ma fi'ile ne guda biyu mudari'ai jizma na farko ana ce mishi fi'il shardi na biyu kuma ana ce mishi jawabu shardi waje za'uku jawabin sharadin kuma sakamakon sharadin za mu iya ganin misalai kashi biyu na farko akwai man yufrit fil akli yatkham man yufrit fil akli duk wanda yi zari cikin abinci yatkham zai kiba akwai wadansu filola guda biyu akwai afrata akwai kuma ɗayan ko ka ce ifrat na biyu kuma tafrid yana da kyau musansu kalmar ifrat da tafrid an ciro su ne daga madda guda ɗaya kalma guda ɗaya amma kowace akwai saƙon da take isarwa idan aka ce afarata shine mutum ya wuce gona da iri afarata yufritu ifratan mun gane ko misali an ba wani ne gona ya nome iyakan nan da ya tashi ya nome har sai ya wuce ya je na wani ƙunga ya wuce gona da iri ko a farta kenan sai kuma kalmar ta biyu tafrid ita kuma shine a ba mutum aiki a cika noma gonan nan yanzu idan ya tashi sai ya noma kaɗan ko kuma ya yi tsarbe an san tsarbe ko ya rufe wani gurare in ya sassaro ya sassaro wani guri sai ya rufe shi da ciyawa kai in ka gani za ka ce ya gama nomiya amma inda za a ringa tattaunawa za a ringa ganin ciyawa ga ta nan so ifra tafrid shine sakaci sakaci gazawa mutum ya yi abu bayan da ake so ba tafrid kenan amma ifrat kuma wuce gona da iri wajen yin wani aiki kuma kamancin wannan to shi ne suke cewa duk wanda ya ci abinci har ya wuce gona da iri abinda cikin shi zai iya dauka kawai shi ne kadara shinkafa gwangwani ɗaya da rabi amma shi da ya tashi sai da ya lo da rabin mudu kaga wannan ai ya wuce gona da iri an ce ya sha panadol guda biyu da safe biyu da yamma shi da ya tashi ko sai ya haɗa dozin kaga ya wuce gona da iri wannan kuma da aka ce ya sha uku da misali kaman wannan maganin na malaria atimita an ce ya sha hudu da safe hudu da yamma shi da ya tashi sai ya rinka shan ɗaiɗai da rabi kun ga ayyayi suka ci wajen sha to shi kenan wanda za a ce mishi tafri Allah ka samu dace to idan muka lura da kyau za mu ga man ta yi aiki ko? man man yi furit fil akli ya tukamu haka ne ko? to idan muka zo nan man ita ce ta ji zuma ko? sai a yi mata lirabi da cewa adatu sharfin jazima mabniyun ko mabniyatun mabniyun على السكون في محل رفع مبتدا mun gane ko yufrid anan kun shine fi'il mudari majzumun bi man ko wa huwa fi'il sharfi yadkham shine fi'il mudari majzumun bi lam wa huwa jawab ash-shart wa jazaa'uhu to nan mun ce mubtada nan jimlan gaba gida shi ne fi mahalin rafi khabar mun kwanci wannan ko? Allah ka samu dace man ya tafi sigarihi ya tamata fi kibarihi duk wanda ya gaji a lokacin yarintansa to lokacin da ya girma zai ji daɗi ma'ana idan kai aiki idan ka dage kai aiki tun kana karami ka nemi abin da zaka tallafa ma rayuwarka to a gaba lokacin tsufin ka zaka ji dadi lokacin da jiki ya yi rauni zaka ji dadi kaga akwai ne wata nasiha nan ma ko ina ina adatu shartin dan mu anan man ko ina fi'lu sharti yat'ab jawabin shardifa wata za'u kunga ya tamatta tamatta'atu na ji daɗi ko? a tamatta'u ina jin daɗi ko? to yin kana son ka ce mutane biyu kana son ka ce musu kuna jin daɗi ba na? to ga ruwaya biyu nan an ce ta tamatta'a can kuma an ce ta tamatta'an to wanne ne ciki? tatamatta'an da nun tatamatta'ani ko antuma tatamatta'ani to mata bifa mata biyu wannan maza ne biyu ta tamatta'ani mata biyu ba antuma ta tamatta'atani kun gani masha Allah tamatta'atu madhi ko tamatta'at tamatta'ati tamatta'atum a tamatta'atu ma tamatta'atum tamatta'atun na ko to mata za su sun ji daɗi zan ce menene na? to garuwa ya uku tamatta'atun na tamatta'ata na tamatta'atna masha Allah sun ji daɗi tamatta'atna to me ya kawo wannan ta'u ta'alif din ga bayan ga nunin nisuwa to sai mu ce hunna tamatta'na tamatta'na sun ji daɗi ku gane to barakallahu barakallahu fikum amma akwai bambanci tsakanin maza biyu da mata biyu eh ta'kulani antuma antuma ta'kulatani musamman kana son ka bambanci to sai sai ka kara biyu har da mazidin ma tamatta'a tamatta'ata sosai kuwa zahaba zahabata mashaya mashayata tatamashayani tatamashayatani sosai kuwa kana saka ban musamman kana saka bambace ka nuna wannan na mata ne zalla ne kawai da duduwa ce da bugubra su ne su bi kawai ta Allah ka samu nayi a sa'a ah ba ga cikin surutu tahrim ba namiji za a ce kana ko mace kuma ɗaya maza bi za a ce kana mata bi kuma ce alisaka da alheri kana ta tafta a dai abdaini mini badina ai alkurani ma na ya gama mana komai Allah ya sa albarka na'am to man yata'ab man yatsani bi adan nasi duk wanda ya nisanci cutar da mutane yanju min azahum shi ma zai tsiratu daga cutansu kun ga man adaka shartin jazima ya ji tanib fa'ilin muzari majzum bilam biman wa alamati jazmihi as-sukun ko wa huwa fi'lu sharti wa fa'iluhu dhamir mustaqil fihi jawazan taqdiruhu wa in dai ba ga fa'ili ba kawai sai ka ce fihi fihi jawazan taqdiruhu idan kana magana ne akan wani in kuma wanda ke magana da shi ga shiga ga shiga ka ne to kaga anta kenan Allah ka samu dace aza sai ya zama maf'ul bihi mansub bil fatha mansub bil fatha ta muqaddara alal alif ko li'annahu maqsur wa huwa mudaf annas mudaf ilayhi yanju zamu lirabi shi ya fa'ilun mudari'un majzumun bi majzumun biman wa alamatu jazmihi harfu harful illa tabarakallahu fikum wa huwa jawabu sharbi wa jazaohu insha Allah ta'ala muna nan muna wani shiri sai kowa shirya akwai daura na shafibiya da zamu yi cikin wata shida insha Allah ta'ala yau yau muka gama muka gama fitar da ɗan tsare-tsare amma dai muna nan muna tsare-tsaren kuma wata mai zuwa za mu fara din ranar lahadi in an zo karfe 8 a ta karfe 9 sai shida ne ma insha Allah ta'ala kowa ya shirya a musamman a ranar da masu karantarwa makarantun alkur'ani ai zai kamata a ce yau yaranka idan sun gama hadda da riwaya kaza su kuma su duka ko ni kun ga tsarin da nema yara na kowane yaro da riwayan shi cikin ikon Allah sun tala yanzu haka akwai babban ita ta yi haddada hafsini duri akwai mabi da ita ta yi haddada warshi akwai mabi da ita ita kuma tana kan yi da kalon akwai ɗayan kuma ita kuma shu'uba to to haka ake yi mana a rarraba a tsatsara kun gane falaula na fara min kulli firkatin min hum ai ba zai yi a ce kawai a je neman abu ilimin ɗaya abu ɗaya ba abubuwa su ne wancan science wancan art wancan technical wancan wane ne wancan haka za a yi wancan arabic wancan islamic studies wancan ya je science wancan ya je kuma yi kaza haka za a rabu ba sai ga an buga sun ti ba cikin ikon Allah sun ta'ala kuma dukkan su ga sunan suna muraja'a musamman su bin suna gamawa kuma zan canja musu wasu riwayoyi ne saboda muna fatan inda za su je su ma su bada gudunmuwa musamman wajen Kur'ani nan ba ai haka ke yi malam kullum ya zama kana da focus a cikin rayuwa kana da focus zaka zaka kan in dai Allah ya baka zaka samu kaza to zaka kaza zaka kaza zaka kaza mun fahimci nan ko mafi kadan karatutukan nan da muke yi yi kokari ka ga can fannin ka lalabo can fannin ka lalabo can fannin ka lalabo can fannin ka lalabo da izinin Allah sun tala sai ka wayi gari ka sami kaso na ilimi mai yawan gaske kowane fanni karke ma sai a kuma ana komi da ruwanka ka zama komi da ruwanka mamancin nan ko to haka ake ma tun musamman yanzu kana kana cikin kuruciyanka ai shi yana daga cikin mannata afi sigarihi ya tamatta fi kibarihi dina ciki ka gani akwai waɗanda har yanzu in ba na rantse musu boko ne ba su suna ɗauka larabci na karanta wanda ke ko larabci shi an same shi ne a sama riban kafa ce mun fanci wannan ko za a je can a dan nemo a je can a dan nemo a je can a dan nemo haka ake yi to yi kokari ka dage amma yan uwa mu sa manufa mai kyau ikhlasi ikhlasi ina karatun kaza to ina yi don Allah ne kuko don in samu duniya kai dai ka san duk inda mutum yayi don duniya to wai tsaya tukuna Allah ba ya alƙawari kowa sai kuɗi ɗanda bai alƙawari kowa sai kuɗi ba ka gani to yi ƙoƙari ka tsarka yi ikhlasi cikin karatun da za ka yi ko karatun kwasan kashi za ka yi yi ikhlasi a cikin karatun naka za ka nemo wani makami ne wani nau'i ne na ilimi wanda za ka yi ma za ka ba da gudunma ga musulunci da musulmi dan abin da kake sama idan kana ba musulunci kana taimaka musulunci baka ci riba ba ku riwa masu gasa masarar nan kiristocin nan ko mun kankantan karancin abin nan capital na mace akwai fa wani gudunmuwa fa da take bara a coci akwai gudunmuwa da take bara a coci saboda gina addinin su kawai to cikin iko Allah su ta'ala mu da Allah taimake muke kan gaskiya ba mu yafi cancanta mu yi ba to saboda haka yan uwa dagiya ne zamu yi ke ma kina gida yi kokari ko ba kya ai dai kina zuwa makaranta da islamiyya ko yi kokari ki dage a wannan karatun ke ma ki samu abin da zaki samu don ki ba da gudunmuwa ga musulunci da musulmi da izinin Allah sun ta'ala sai ki ga rayuwar ki tayi albarka karibanci idza ma tabnu adam in qata amaluhu illa min salasin daga ciki au ilmun yuntafa bihi ka gani to yan uwa aka ake yi ba ina bayani ku yi hakuri akwai abin duk wani abu da kake so ka nemi kake nema ko kake son ka shiga ciki ko ka same shi sai ka shiga cikinsa sannan za ka same shi wanda yake son ya sami ilimi yana zaune a kan gado zai sami ilimin sai ya shiga ina makaranta wanda yake son ya zama manomi yana zaune ne ko shi kenan sai zama sai a daɗa rauni a ce sarkin noma sai ya shiga gonan wanda yake kasan kasuwanci sai ya shiga wanda yake son ya zama likita sai ya je ya yi karatun likita wanda yake son ya zama pilot abin nan mene kenan tukin jirgin sama sai ya je ya koya amma banda aljanna da wuta su aljanna da wuta su tun anan ake nema mun gane su tun anan ake nema yan uwa duk yadda za ka yi dage ka nema aljannan ka tun kana nan domin ran tashin aljama ka samu aljanna kamar yadda dan banza shi ma dan wuta Allah shi kare mu shi ma tun daga nan zai ta banzancin na shigo to Allah shi kare mu to saboda haka yan uwa mu dage yanzu gashi kana ilimin luga ne to amma ya za a yi yanda zaka tace ilimin da zaka tace ninyanka ma'ana kai ikhlasi wajen neman ilimin eh ilmul ala ne zan nema to amma yaya za a yi in fahimci alkur'ani da hadisi ta hanyar shi amma bisa ga fahimtar magabata wannan shine zai baka dama yan uwa gashi karatun luka kai amma malin da Allah zai dauki ranka kawai malin sai ka ga lada tsibi ya ubangiji ai ban yi wani aiki ce ai ikhlasin nan da kai ne wajen wannan shine Allah ya baka ku dubo mutumin nan na banu Isra'ila da ya kashe mutane 99 ya hada da nan dari ai laifi bai kai ko ilimi ka zo ka koya ballanta na ma ka samu garanti daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila yanzu dukkan mu fa mun kama hanyar aljanna yanzu kawai abi daya ya rige mana makulli mu dauki makulli mu bude kai mu shiga shine mene aiki da shi tare da ikhlasi mun bance nan ko to yan uwa mai ikhlasi bar ganin cewa wai kai kaje ka koyo physics ko chemistry ko kuma kaje ka koyo ilimin kanikanci eh mana da wannan ilimin zaka iya ma addinin Allah aiki da izinin Allah subhanahu ta'ala da ikhlasi Allah kuma sai maka rahama ya karba to Allah ya karba mana Allah shi mana gafara na'am man yastanib adhan nasi yanju min adahum man karanta wannan ko man yusafir tasdad tajaribuhu duk wanda ya tafiya jarabawansa za ta karu tafiya wani tafiya yankin azaba ne ko kun ga man man man a waɗannan jalolin shine ism sharɗin jazim sai yufrit ya ta'ab ya jitanib yusafir kowane ɗaya nan suka ci mishi mene fi'ilu sharti ya tukham ya tamatta sai mene yanju sai kuma tasdad kowane ɗaya nan suka ce jawabu sharti wa jaza'uhu mu ba jannu ko a ba ku biwa muku gani alkur'ani ma Allah ce faman ya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara kaga man ya'mal yara kamar na can ya'mal sharran shi macin yara kun ga gafi ilin shirri ga kuma jawabin shirri mun bincin nan ko Allah ka samu dace to nan kenan idan muka duba a cikin a cikin sharhi a can fakara ta karke suka ce mana hadhihi haza kun ga gurin ko a cikin bahas kai cikin bahas haza wannan shine bayani dangane da abin da ya shafi adawatu sharti waɗanda suke yin jazma afwan ai akwai sauran majalolinmu ko? to man din nan wannan man ana cewa ismu shartin lil'aqil ismu shartin ma kuma shi kuma ismu shartin ligaira akil ligaira akil shine zamu gani yanzu ma tadakhir min malika duk abin da ka tattale shi na dukiyanka yanfa'ka zai amfane ka yan uwa ku duba kun ga wadannan asma'u shartun nan suna da alaka da alhakamu shar'iyya duka waɗannan waɗannan kaman man tunda ana amfani da dalil ajil ko tadullu ala al-umum tufidul umum wajen malaman usul fiqh da Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara shin laraba ke nufi anan kawai kowa ne a duniyan nan idan har yayi aikin aiki yayi aikin alheri to zai ga sakamakon sa mai kyau Allah ka samu cikin su kamar yadda kuma wanda ya shari zai gani to man anan tana fa'idantar da umumi wajen hukuncin abin da ya shafi a gamewa watan ta gama maza ta gama mata ta gama yan afirka farare da bakaki duka mun bance nan ko Allah ka samu dace akwai kuma inda za ka shari'a ta alakanta maka idan kaza ya faru to sai kaza kuma misali idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum idza din nan ita ma ismu shart ne amma la tajmu mun gane adatu shart din gairu jazima kaga suna cewa malaman usul alqaidul fiqhiyya ko usul fiqh alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama ko masha Allah idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum idan kun tashi za ku yi sallah sai ku mene sai ku wanke fuskoki kuma na ku yi alola yanzu mu gani yanzu yin alola don sallan farilla yana da alaka da mene ne yana da alaka da mene shigar lokaci yanzu in lokaci bai yi ba za ka yi alola don sallan farilla sai dai ka yi don nafila ko kuma don ka yi alolan ta'abbudan ko kuma kai tilawan alkur'ani ko makamancin wannan ko ka zauna cikin tsarkinka mun fahimci wannan ko to Allah ya sa mu dace wannan a shiga cikin usul fiqh kar a tsaya ku tayyibat idan kai nisa sosai zaka yi sha mamaki zaka ga inda wani guri idan ka zo makana karatun usul fiqh ne amma kai ka ce na hukuki karanta Allah ka sa mu dace matar da kirmin malika yanfa'aka ma tudayya min waqtika duk abin da ka lalata shi na lokacinka tandam alaihi zaka ne dama kansa wannan hadisi mana Imam Tirmidhi ya nuna mana mu doma mukaddima ta Haisul Muslim ko eh wata mata ta ce Muslim Muslim irin da tijan nan ne to Allah ka samu dace bari mu dai mu ci gaba saboda lokacin namu ma tudayya min malika tandam alaihi ma tutlif duk abin da ka bata shi atlafa yutlifu itlafan atlaftu na lalata na bata atlafta atla atlafat atlafti atlaftuma atlaftum atlaftun na ko to shi ya lalata zamu ce mene atlafa atlafat atlafa atlafata atlafu to hun su mata fa atlafna sun lalata wani abu ko to Allah ka samu dace ma tu zayyamin wakatika tandam alaihi babu wani lokaci da zaka zauna baka ribanci lokacin nan ta hanyar ambatan Allah ba face ran tashin alkiyama in an nuna maka zaka kame ne kai hasaran wannan lokacin kai hasaran wannan daman da ka sama to shine nan suke cewa duk abin da ka lalata na lokacin ka zaka yi da dama kansa Allah ka ba mu ibon ikon ribantan daman mu kamar hadisin bukhari ne ko ne matani magbunu fi ma kathirun minan nasi akwai wadansu nemo ma guda biyu masu tsada waɗanda da daman mutane ba sa fada kowa don su ci riban su sai ƙarshe sai ga sun wayi gari suna tafa hannu suna sallami kamar wanda aka buga mishi wajen kasuwanci ko magbun kenan wanda aka buga mishi wajen kasuwanci wannan maka din ana sayarwa naira musun shi da ya je an sa shi a cikin wani leda malam an fesa turare ga shi kalkal malam yadda ka san dan zinare da ya tambaya nawa ake sayarwa aka ce mishi ai wannan in ba dubu goma ba za ka saba ba malam nan da nan ya tatake kan shi gabaki dai ba da dubu goma bayan ya ba da dubu goma yana dawowa shagon angon sai ga irin biran a irin wannan irin wannan siya ne ya ce mai shagon na ake sayarwa ce ai ai wannan naira musa ke so ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba su ba hannu kallibu kafai alama anfaka to irin wannan wanda aka buga mishi wajen kasoci shi ne kice mishi magabun zalika yawmut tagabun kiyama ana ce mata yawmut tagabun ne saboda mene saboda idan mumun mu ne idan Allah ya kai mu cikin gidan aljanna in Allah da zan ga yace kolima da izinin Allah to idan Allah ya kai mu gidan aljanna a lokacin kafare za su rinka hango mu inna lillahi da Allah ka dubi alarma musta'an ka dubi dadin da yake ciki ka dubi alarma ka dubi malam Yusuf ka ka ga halin da yake ciki ka dubi alam haka za su rinka kallon mu sai su rinka sai su rinka takeici suna kai takeico suna nadama to kaga an musu mene an musu kamun gakke nan to Allah ka sa mu dace Allah kai mana jagora ma tutlif tagaram samanuhu haka ne ko da abin da ka lalata shi tagaram samanuhu zaka biya kudin sa ma tunfik fil khair da abin da ka ciyar wajen alheri tujza bihi za a saka maka da shi muhalli shahidin mu ma ma ma ma a cikin jumlolin sai ka ce adatu shartin jazim adatu shartin jazim mabniyun ala sukun fi mahalli rafi kaga wal jumla ba'dahu fi mahalli rafi khabar ko fadalla to kuma ma'anan ma'anan tadullu ala tadullu ala ghairil aqil ita ma din ba li ghairil aqil ne ko to ina fi li sharti tadakhir tudayyi tutlif tunfik ina jawabu sharti wa jazaohu yanfa tandam tagram tujza alaman a jazama a tujza shine mene hasbu harfin illa barakallahu fikum an sha harfin illa ko to can inda nace mu mu duba cikin fakara ta ta karke ko haza wannan shine bayani akan adawatul juzmi wa hunaka adawatun ukhra akwai wadansu kalmomi daban ta'amalu hadha al-amali suma suna irin wannan aiki wa tufidu shart kuma suna fa'idantar da sharadi ne wa ilayka bayanaha to yanzu ga bayanan su na zuwa gare ka wa ijmal ma'aniha da kuma ma'anonin su a dunkule izma akwai izma ita ma izma tana da daga cikin adawatun sharfi allati tajzimu fi'ilaini mudari'aini haka ne ko wahiya ka in ita ma yanda ka san in ash-shar'iyya ita ma haka take tufidu ash-shar'a ita ma tana fa'idanta da shar'i wa misalu ha misalin ta izma taf'al sharran tandam zaka iya cire izma sai ka sa in a gurin ka ce mene in taf'al sharran tandam kaga kenan yadda in take harafi kuma tana fa'idanta da mene tana fa'idanta da sharadi conditional ko ana ce musu a turanci conditional close close to haka ita ma izma take ita ma kaman in ne mahama sai kuma mahama wahiyar gairil akil ita kuma ana amfani da ita ne ga mara hankali kama kamar yadda ma da maganta baya take wa misali ha misalinta mahama tunfik fil khairi duk ta da ka ciyar a cikin alheri watan idan duk abin da ka ciyar wajen alheri ya khulufullah ayya ma yi kama daya ko suratul bakara na'am wa ma tunfiku min khairi fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar wajen alheri Allah zai maye muku da shi Allah ka samu dace to yan uwa fa sai an tashi fa sai an fitar da dukiya ayi fi sabilillah kana make dukiya ko ba ka bane babu wani wagari da za a waya face akwai mala'ika mala'iku guda biyu ko wannan yana Allahumma ati munfiqan khalafan wannan kuma yana Allahumma ati mumsikan talafa to kun ga kalmar mu ma ma tutlif min waqti menene ma tutlif min ma tutlif ta garin kamar kun ga kalmar ko wa Allahumma ati mumsikan talafa kun ga mumsikan talafin kun ga talafanin ko yawwa Allah ka samu dace na'am sai kuma mene mata ko mata wahil zaman mata suna ne ana amfani da shi domin lokaci yawa mahamadin nan waɗansu sun ce harafi ne waɗansu sun ce suna ne ibn hisham cikin kasar da ya ce a'a ba harafi bane mahama mahama fi'il suna ne saboda lamiri ya dawo wurinta ku duba cikin sunatul arafi wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha lamirin ha yana kuma zuwa ga menene mahma to saboda haka mahma suna ne saboda ad-damiru la ya'udu illa ala ala ism dukkan lamiri na kuma ne zuwa ga suna lamiri bai kuma mafi fi'ili balle ta harafi mun bincin wannan ko ko kai ka taba jin cewa an ce fil baiti sahibuha sai a ce ha ya urfi ila fi la yajuz zalika to Allah ka samu dace mata ana amfani da ita ne ga lokaci wa misaluha mata yusaffir yusafir akhika duk lokacin da dan uwanka zai tafiya to safir ma'a kai ma za ka yi tafiya tare da shi ayyana sai kuma lafazin ayyana ita kuma lizzaman ana amfani da ita ne ga lokame ne ita ma lokaci wa misalu ha ayyana tunadi duk lokacin da kai kira malamai kurin karke fassaran fa in ka ce dullo ayyana tunadi duk lokacin da wani sai ka sa lokaci wajen fassara kenan ka dada nuna cewa ayyana ana amfani da ita ne din mene dul lizzaman barakallahu fikum ajibu ka zan amsa maka sai kuma aina wahiyar makan wa misali ha aina ta zahab duk inda za ka tafi ashabka ni ma zan abuce ka kun ga aibace duk lokaci ba ko to aina ta dula alal makan anna wahiyar makan anna ita ma tana amfani tana nuni ne akan guri wa misali ha misalinta aina yanzil zul ilmi yukram duk inda ma abucin ilimi ya sauka yukram za a girmama shi ko wannan kuma wannan ba ƙarya yake ba kun gani Allah sun ta'ala ya karrama annabi Adam akan mala'iku da menene malamai suka ce ilimi da Allah ya bashi wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala to shine can ikrami din wa qulna ya adamu afwan ba nan ba wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama kaga karramawan Allah ya madan adam karramawa ya bashi ilimi ya bashi kwakwalwa mai fahimta da basira da hangen nisa ya bashi daman yin afgana wannan zai amfani shi wannan zai cuce shi to Allah ka samu dace yanzu ga yan uwa gashi mun mun samu waye gari mun samu kanmu kasan nan tamu tana bukatun addu'a yan uwa yanzu gashi waɗansu yan abin nan waɗansu yan banza yan wofi can sun ziga su sun ba su dukiya suna son yanzu tashi da hankali a kasan wai 'yan sas ko? to ai ba wannan ba ne kalimatu haƙƙin ne uri da bihal? batil kawai ƙoƙari ake yi a ce ba har ya sauka ai irinsu irinsu 'yan banzan sun yi zanga-zanga a amerika ga bidiyon nan ya zama viral ana ta watsa shi ya zama yana ta yawo tsakanin mutane sun yi zanga-zanga a amerika cewa suke buhari must go buhari must go abinda suke cewa kenan to ku duba yan uwa lokacin good luck ba a yi ta kisan mu ba da sauransu wane ne fito zanga-zanga to wai ma yana zanga-zanga a musulunci yanwa mutum ya je a banza a kashe shi a kashe mutum kai ka ce an take allallin ne mutum ya mutu a banza wallahi wallahi gumma ma inda akan manzan Allah ne aka ibanta shi ka tashi kai zanga-zanga misali ka nuna bacin ranka misali ka nuna ka tashi ka nuna bacin ranka to wannan cikin iko Allah sun ta'ala kana da matsayi wajen ubangiji amma a karin banza da wofi mutum ya je cusa kanshi malam yanzu ko kafa ɗaya aka aka sa bullet aka lalata ma mutum kafa ya koma ya koma one legged ai ba ai ba daɗi ka gani to wallahi yan uwa mu kokari mu fada ku duk wani wanda muka yana kokari ya shiga cikin wallahi kada mu yadda a nuna mishi ba haka bane yawwa Allah shi kyauta Allah shi kare mu saboda haka mu yi kokari mu ribanci daman da Allah ya bamu anna wahiya lil makan ko anna yanzilzul ilmi duk inda ma abucin ilimi ya sauka yukun za a girma shi yan uwa kada ne ku manta kowannen su ba akwai fili shart akwai jawabu shart da wajen za'u madalla sai kuma haisu ma wahiyar makan haisu ma ita kuma akan amfani da ta ne ga guri wa misalu ha misalinta haisu ma yanzu matarun duk inda ruwan sama ya sauka yan muzzar tsirrai za su mene za su tsoro za su girma kun gana ma yanmu harfan idigan biguna ko yanmu shine yazidun suna suna girma to asalin kalmar ce wanda ta hada harfa shida yarmaluna ne ko yarmuluna a yarmuluna ne malamai da karamala yarmulu fa'ala yaf'ulu yarmuluna mun gane haka take gaskiya tashi kun gade sarfa da muna bukatun shi ko kaifa ma wahiya lil hal kaifa ma ana amfani da shi ne ga hali wa misaluha kaifa ma tu'amil sadiqaka ko to wani hali ko ta yaya ne kai mu'amala da abokinka ya amurka shi ma zai maka mu'amala da irin shi kun gani fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i wa kaifa yaya halin su zai zama yaya halin su zai zama idan ya zanto mun zo da mai shaida ga kowace al'umma sannan kai kuma aka zo da kai a matsayin mai shaida a kansu yaya halin su zai zama me ke nuna halin kaifa ma watan abinda muka faɗa ne baya kowace kalma da in aka ce adatu nasbin adatu shartin adatu jasmin adatu kaza adatu kaza to zaka tana aiki galibin suna aiki biyu ne lafzan wa ma'anan kaman waɗannan da adatu adawatu jasmi aljazima suna yin aiki biyu lafzan shine suna muzari jazma ko ta wajen ma'ana kuma suna fa'idantar da wani abu wata ma'ana kaman misalin kun ga kaifa ma nan tana fa'idantar da mene hali saboda haka yan mu rike wannan nan ya zama shine ma'aunin mu wajen fassara da kuma kula da su ayyu ita ayyu ita ce ummul babi wa hiya tasluhu lil jami' li jami'il ma'ani mutaqaddima ita tana iya ingantuwa ga dukkan ma'anonin da aka kawo misali ayyubus ayyubustanin haka ne tadkhul tabtahij dukkan ayyubustanin kowace kowace gona ka shiga kaga anan ayyu an zo da ita lilmini lilmakan jamil jiddan kowane gona ka shiga tabbatahi za ka kayatu ibtihaj shine kayatuwa za ka ji daɗi to Allah kuma sai ce wa ambatna min kulli zaujin bahij Allah ya ce sai muka fitar da dukkan tsirrai bahij mai kayatarwa mai ban sha'awa to malamai suka ce ba za ka gane ban sha'awan ba shine sai ka kalli ma'anar yanzu idan ka dauki masara guda ɗaya ka shuka ta sai bayan germination sai ta fitar da tsiro bayan ta girma sai ta saka nono nono guda ma ɗaya tan yanzu idan ka ɓara ɓawon za a ga ƙwayen masara ne guda ɗaya tan za a ga ai da yawa ne ko to shi shi ne bahaja din shi ne bahij din kuma banci wannan ko shi yasa ba za ka gane ijazul qur'an ba sai kana da ilimin luga sai kana da balaga sai kana da nahau sannan ne za ka gane babin nan ijazul qur'an malamai dama sun yi rubutu akan yadda alkur'ani ya zama gagara ba dau gagara koyo gagara abin nan kalubale babu wanda ya isa ya ce wai zai iya zai iya gyara ga qur'ani ko kuma ya ce wai zai iya yin abin da alkur'ani bai yi ba wallahi babu ijazul qur'an akwai na al-imam al-baqillani da waɗansu malamai da suka rubuta sai mai kokari mu saukar da su ka rubuta kawai ijazul qur'an sai ka rubuta pdf za a turo maka littafai sai kai downloading kawai ka abin nan wannan darasi ne musamman fa cikin ulumul qur'ani wanda zai nuna maka ta wajen tilawan alqur'ani ijazi ne watan alqur'ani shi kanshi mu'jiz ne littafi ne gagara ba dau ya gagar kowa da mutane da aljannu ta wajen tilawarsa yanzu don Allah wani magana ne ka gaya min daga cikin maganganun mutanen duniyar nan a za a rika karanta kuma a rinka jin imani na karuwa wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazadu fihi tajammula in Allah da shi wata mai zuwa zamu fara abin nan na na, na shafibiya saboda kowa ya shirya kowa ya tanaji alwafi alwafi sharin shafibiya insha Allah zamu karatu min gilafin ila gilafin Allah ka sa mu dace mun bance nan ko yanzu ku duba yanzu ko aljami ne za a fitar da su kiratu da shi da ake zaki tilawanta ko ahalari ko ko ko kawaidi me ake karantawa alqur'ani to kaga shi kanshi mu'jiza ne ka gani to Allah ka sa mu dace Allah kai mana jagora aljami ma da suka zo suka ce ai qalu an sufi ko mhm ka gani to ayyu za ta iya tana ingantuwa ga guri zamani lokaci da sauransu idan kana son ayyu ta fa'idantar da zamani ne sai ka ce ayyu waqatin kun gane ayyu waqatin wato zaka idafar ta zuwa ga kalmar da ke nuni akan in guri ne ko lokaci ko hali ko makamancin wannan sannan ne sai ta sai ta fa'idantar da wannan ma'anar ayyu makanin tazhab ashabka kun ban jona ko to Allah ka samu dace ga ka'idan mun tana cewa al'adawatul lati tajzumu fi ilaini adawa din da suke mafi'ilula guda biyu jazma ifnata asharata adatan anya haka ne kuwa haka ne ko to wannan zai zama wani irin adadi kenan ana ce mishi al'adadul muttafiq al'adadul muttafiq wannan akwai ka'ida fa Allah ka samu dace adadi idan ɗaya ne biyu sha ɗaya sha biyu wannan ana ce mishi al'adadul muttafiq misali rajulun in za ka adadi suka ce wahidatun ko wahidun rajulun wahidun kaga an samu wafaka ko imra'atun wahidatun bintani isnani koko isnatani isnatani kaga an samu muwafaka ko to amma da kan uku zuwa zuwa zuwa tara al'adadu yukhalifu al-ma'duda bayan su ma idza kana al-ma'dud mudhakkaran kana al-adadu muannasan wa idza kana al-ma'dud muannasan kana al-adadu duk aya sai ta hada kaidar ta ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin aga gama Allah dai shi kai mu lafiya shi yasa gaskiya ko ni dai nafi ba da karfi ya za a yi a gama koda wannan littafin ne kun gani? amma fa na gama wannan babba ka samu komi a nawa ba akwai saurafin da biya ba daurin da muke a gida can insha Allah sati mai zuwa zamu gama littafin nan zamu gama na biyar dinta a sati mai zuwa kuma zamu shiga na shirin ta daga nan mun gama su gaba kida to to kuma karku yadda a ce an tsaya ko an tsaya a sati mai zuwa domin aka ce an tsaya a sati mai zuwa to wani lokaci ba za ka maka wata ka'idan fa da sai kai ta kuma kana shafi kiya to alhalin tafiya akwai sauranta to Allah ka samu dace Allah ka sa mana albarka to akwai adawat da suke yin jazma guda goma sha biyu ko akwai in akwai izma ko kuma harfani inda izma su waɗannan harufa ne sauran ko sunaye ne wa man akwai man akwai ma da mahama da mata da ayyana da aina da anna da haisuma da kaifama wa ayyu wa jami'uha asma'un duka waɗannan sunaye ne jama'a mun fahimce su ko to Allah ka samu dace su wannan su ma muna fa'ida su a cikin Hausa fa idan kika zo da wuri zaki samu darasi ko ba kuma ne in tatabakkarti aw in tabtaki in tabtakir mene tajidid darsa misali in in ta'ati musri'an gashi nan dai ba mana muna da su a hausa idan ka yi kaza to za ka yi kaza turanci ma akwai su if din nan if clauses ko yawa if you come early you will see me eh amma ko idan baka zo ba Allah shi kyauta sunan wani gari yau shi zangon katab alafalul khamsa wa irabaha wannan shine matakin matashin karatunmu na gaba menene ake nufi da al'af'alul khamsa su ne ko? to na farko dai bari mu ga menene al'af'alul khamsa waɗansu fi'ilola ne guda biyar fi'ili mudar asalin al'af'alul khamsa fi'ilola ne guda biyar الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة fili mudari'i ne asalin shi amma sai ya haɗu da wawul jama'a alifin su ne alifin da ke nuna lamirin mutane guda biyu ko wawul jama'a alifin alwawun ɗin da ke nuna tawagan maza maza a tawagan maza ko ko kuma mene ya'ul mukhataba ya'un wacce take nuna lamirin mace wacce kake magana da ita ga misali na alifu sunaini yana da sigogi guda biyu yanzu misali idan ka ce ta'akulu maye malin ta'akulu kana cin abinci ko to ta'akulin ne idan muka lishi da kyau wannan fili mazini ko amuri muzari ne ko masha Allah saboda ga ta'un sannan kuma ƙarshen shiga rafa'a shamil jiddan to idan muka duba nan shin alifus ne din nan na mutane nawa ne na mutum biyu ne to yanzu idan ga shehu ga ga hasan sai ce ta akulu antuma na mutane mutum da ko to yanzu idan ina son in mai da shi na guda biyu wannan sigan mutane guda biyu da kake magana da su sai kara alifun da nonon sun ce mene ta akula ni mun bacci wannan ko madalla to idan ka lura a farkon shi an san mene ne ta'un ko to wannan shine sigatu mukhatabin lil mukhatab kenan sigan wanda kake magana da shi jama'a muna fahimta wannan ko yanzu kuma idan waɗansu ne kana magana akan suna cin abinci ya zaka ce ya fulani me bambancin wannan sigan da wannan sigan wannan sigan ga ta'un ko wannan kuma ya fara da masha Allah to wannan shine na'am lil ga'ib ko lil ibaini na waɗanda ba su nan ko yanzu mun samu sigogi na barakallahu fikum sai na kuma wawul jama'a yanzu ta akulu in ina son in ce ma waɗansu maza suna cin abinci ya zan ce aiko alkur'ani ma ya ce ya akulu min ma ta akulu na minhu wa ya sharabu min ma ta sharabuna to ta akulu na yanzu ba gashi wannan wawon ta shiga ba nan alifu sunaini nan ma haka madalla to idan kuma ina son in ce afwan ta'kuluna ko kaga wannan waɗanda suke magana kake magana da su jami ko sai mu ce mene wani siga kenan lil mukhatabina lil mukhatabina wato sigan wanda kake musu kake musu magana inda biyu ne sai mu ce lil mukhatabaini ko wannan lil mukhatabina ga waɗanda ake kake magana da su ya fito ko barakallahu fikum sannan kuma nan mun samu ta'un ne a farko ko to idan da za mu ce suna cin abinci muna magana kan wanzu sai mu ce mene ya kuluna kaga da ya'u ya kuluna to wannan sigan wanke nan lil ga'ibina lil ga'ibina haka ne ko yanzu yan uwa mun samu nan mun samu af'al guda hudu ko to yanzu mace wacce kake magana namiji zaka ce ta akulu mace kuma zaka ce mutum ne tashrabu tazhabu tamshi barakallahu fikum shikenan ta kulina ta'kulina yanzu kun gani afwan ta'kulina wannan fa kana da kana magana da mace ce ita da wannan zai zama lil sigan mukhataba kenan ko lil mukhatabati to yan uwa mu karanta ma'ana wayin zaka ce mutum kirga zaka ce mishi na ana saka dalibai odi ka komo kenan ada ya udu odi na addid addid a addid addid ka kirga ka lissafa to mace fa maza biyu fa maza fa addidu ko mata fa addidna ko to idan mata sun kirga za ta ce da larabci a to ya ya na ya na amuri din na adadina ana saka dalili adadina ko akwai rin shacin alkurani a ashfaqna ba ga irin shi fusi kan yau wato ala saka dalili to yanzu yan wani ba nawa addidu daya ehe ehe ehe ehe to ai suna kice musu alafal kamsa ba sani ba ko an gani afalu yanzu asali wannan wani irin fili wani irin fili ne mudari ko amma sai muka hada shi da alifu sunani ko da alifu sunani shi na alifu sunani na sigogi guda biyu akwai sigan mene mukhatab akwai sigan ga'ib sai ka hada su biyu kenan sannan kuma na sai na jami'i ko wawul jama'a shi ma akwai sigan mukhatab akwai sigan ga'ib in ka hada hudu kenan ko sai kuma na mukhataba yanzu ka samu mai ake ce musu al'af'alul khamsa zaka iya zuwa fa da na kowane fili kamar misali tazahabu tazahabu tazahabani yazahabani na mazafa tazahabuna yazahabuna macafa tazahabina tamshi tamshiyani ko kuma yamshiyani sai mene kuma tamshuna yamshuna tamshina Allah saka dalili albarna ai na mata na mata siga da ne kanka manta yawwa na mata ai na mace wanda kake magana da ita siga da ne yawwa mun dai gana lafalu kamsa ko dukkan kowane irin fili mudari zai iya shiga ne shi ma amma zaka zo ne shi da usluboba daban-daban in ka hada shi da alifu sunanin kana da sigogi guda biyu na ghaib da mukhatab na wawu jama'a na ghaib da mukhatab ka ka samu hudu sai kuma na mukhataba ko siga ɗai kaga ka samu sigogi guda na biyar kenan to ba a ce mu fi'ili mudari'i fi'ilin min abin al-af'al kamsa sai ya cika wannan sharadin imma an yusnada ila alif ithnaini aw wawul jama'a aw ya'il mukhataba ashe kenan ba iya yiwa ka ce ya zahabu ko mun farfe sun cinka ce fi'ilin min af'al kamsa ba zai ba zai ya cika wannan sharadin mun bincin da ko? to kafin mu ci gaba yanzu misali idan ka ce ta'akulu ya zami lirabin ta'akulu fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih ko to yanzu ta'akulani ya zami mishi lirabi to a ina zuwa eh ai na wadansu sun iya to amma wani fa ana gama lirabin ha zo nan kowane ɗaya sai yi lirabin shi ana zuwa nan ce malam ni ba famous ba musu ni ba gane ba a to bari mu yanda za a gane Allah zai sa a gane Allah da mun ga wannan wutan rafa din to wannan shi ma fili mudari ne kamar yadda yake wannan fili mudari rafa'an wannan filin shine nunin din nan kun bance nan ko wannan ta'akulu an musharfa da menene da zamma ko to shi ta'akulani an musharfa ne da nunin an musharfa da menene shi yasa idan ka zo li'irabin wannan ta'akulani zaka ce fi'lun mudari'un marfu'un bi thubutin nuni marfu'un bi thubutin nuni li'annahu fi'lun min al-af'al al-khamsa wannan makarantu ba mun yi koyi ba masu yankan littafi ba amma za mu karanta da izinin Allah an ban wannan ko har ila yau ya akulani shi ma fili mudari ne ko to ai kullu kullu mudari marfu to ina alamar rafansa nunin din nan subutun nun ta'kuluna shi ma nun din nan shine alamar rafansa ya akuluna nunin ta'kulina nunin mun ban wannan ko to Allah saka muku da alheri idan ka ce ta'kulu zafa mu iya zuwa da nukoni fili bari ma mu share bari mu ce ta zahabu to idan muka zo da lan ya za mu ce inuwa lan ta zahaba ko sai mai nasu ba ko barakallahu fikum to da za mu ce ta habani ko da kenan ina jin ba za a gani sosai ba ko to bari mu ce taz habani irin ka to idan muka zo da nan kun gocin nanun din hiya da'ima da'imun mabniya alal kasri to wai saboda na zo da nan shi kenan sai kuma yi haka ya zai karantu ai kaga saboda zuwa da landa na yi ba zan ce kuma nunin ta akula ni ta zahabani in samu ta ga ta mabuni ya ce alkasir kuma in samu ta fata ba ko to malaman sai suka ce to abin da za a yi a share nonon to kaga lan harfu na fin wa nasbin wasu kibalin ta zahaba fa'ilun mudari'un mansubun binan ko nan wa alamatu nasbi ta zahaba lan ta zahaba alamatu nasbi anan menene nan ko alamatu nasbihi hasu harfin nun shikenan an gama ya fita ko barakallahu fiku to inda zaka ce tal habuna tazhabuna nunin dinka mabni ya ce al-fathi da zaka zo da lam afwan bari mu ce lan din sai me lam ana lan zata mene nasba ko zai yi mu haka kuma haka ba zai yi ba sai mu share mene nunin ko barakar lafikun so alamar nasban dillan ta yi a nan shi ne mene harfin harfin nun wanda aka dace da wani jama'a ko to to ku duba da kyau akwai da'a yad'u ku duba nan yad'u ya karike da wawun ko harfin illa sannan ma qabla hu mabmun ko to lan yadhhabu shin ƙarkensu nan bai kama ba? to shi ne malamai sun suka ce to malamai imla'i suka ce yana za a yi bambanci tsakankanin nan ta zahabu wannan sayi la'afin ne ko? wannan kuma motar la'afai ko? to abinda za a yi shi ne a sa alifin ita ce za ta bambanci tsakankanin sayi la'afin da a gaban wawa jama'a da sai a sa alifin ita ce ake ce mata al'alifin ya bisa shi yasa za ka ta cikin alkulani ko? yawwa za a ganta a gaban wawul jama'a a dukkan fi'ili mudari'i mansubi ko majsumi ko fi'ili madhi muttasil bi wawul jama'a za a ganta mun ban ce ko wai in kana akwai dan inda inda ba same ta kuma kadan kalma ɗaya ko biyu amma shi ma wannan ya danganta da ilmin rasuli to idan muka ce ta kulina takulina takulina wannan filin mutane marfu ko ina alamar fansa nunin ko to idan muka zo da lam za ta yi ta zama ko yanzu kawai sai mu haka kuma an ina jin ko ka ce eh da za mu ce karanta mana ko saboda kasa za ta haɗe ba za ka yi karanta ba ko to yanzu abin da za a yi malamai su suka ce to a share nunin din har ila yau sai dai zama ya karke da nono ya unkai sai zama lam harfu jasmin wa nasbin wa kalbin a wa kalbin dai ta'kuli fi'lun mudari'un majzumun bilam wa la majzumihi harfu harfin harfin nun shikenan to yan ma ba ku ji abin da Allah ce ba fa in lam taf'alu walan shikenan gashi alkurani ya hada mana nan lokacin nasba ko to ina nunan din sai aka share nan lokacin a nan lokacin jazma afwan lam taf'alu lokacin jazma kaga ba nunin amma nan lokacin nasba ina nunin ka gani ba ta to kaga alkurani ya isa misali to Allah ka samu dace an dafince al-afal khamsa to da haka ne wa min hadha nahkum bi anna al-afal khamsa turfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujzamu anya tutun nam tabarakallahu fikum ashe akwai wanda suka yi tuna Allah saka da alheri al-afal khamsa turfa'u bi thubutin nun watun sabu watu jisamu bi hafin nun to yan uwa daga nan har zuwa bakin randa in karke wannan ka'idan ka gama da alabalu kamsa to bala ya kara har ya kasu to mu duba jumlolinmu al'amilani ya shagilani ma'aikatan guda biyu suna suna ya shagaltuwa an tuma ta shagilani ku biyu kuna shagaltuwa al'ummali ya shagilun ma'aikatan na shagaltuwa da aiki an tum ta shagiluna ku kuna shagaltuwa antilin tashtagili a an tashtagili ne ko to mu duba shahidin mu shine yashtagilani tashtagilani yashtagiluna tashtagiluna tashtagilina ko ni fili anan sai kace mene fi'lun mudari'un marfu'un bi thubutun nun li'annahu fi'lun min al-af'al al-khamsa to wa ina fa'ilan kun ga wadannan wannan alifin din da wawun da ya'un sune fa'ilai sai ka ce wal alifu ko wawun ko ya'un damirin muttasilin mabni ala sukun fi mahalli rafi fa'il mun gaba da shi ko adilla waɗannan din sunayen ko ne menene farko duka mubtada ne jimla ba da hu khabar al'amilani lan yashtagila ma'aikatan biyu ba za su gaji ba antuma lan tashtagila ku ba za ku gaji ba al'ummali lan yashtagilu ma'aikatan ba za su gaji ba antum lan tashtagilu ku ba za ku gaji ba anti lan tastajili ke ba za ki gaji ba shahidinmu lan yastajila lan tastajila lan yastajilu lan tastajilu lan tastajili kaga dai lan harfu nafiyin wa nasbin wasu kibalin af'adin kuma sai ka ce mako ni mene fa'ilun mudari'un majzum mansubun bilan wa alamatu nasbihi harfu harfin nun li'annahu من الافعال الخمسه طيب بارك الله فيكم al'amilani lam yashtagilani al'amilani al'amilani lam yashtagila ma'aikatan biyu basu gaji ba antum lan tashtagila ku ba ku gaji ba antum al'ummalu lam yashtagilu ma'aikatan basu gaji ba antum lam lam tashtagilu ku ba ku gaji ba anti lam tashtagili ke baki gaji ba shahidin mu lam tashtagila yashtagila lam tashtagila lam yashtagilu lam tashtagilu lan تشتغلي لم حرف جزم وحرف نفي وجزم وقلب haka ne ko yashtagila tashtagila yashtagilu tashtagilu tashtagili ko ne dan su fi'lun mudari'un majzu mansubun ko majzumun majzumun bi lam wa alamati jazmihi shikenan hatsu harfin ila nama hatsu harfin nun ana saka dalili wadda ta kasan wani lokaci in kai ya daure ba nan kuncina mutumin nan yana tafiya a cikin sahara abincin shi na kan rakuminsa abin shan suna kan rakumi guzarin suna kan rakumi yan uwa ba za ku gane wani abu ba tsananin farin ciki me tsananin farin cikin da ya kasance ciki saboda su larabawa a irin wannan saharan wallahi gun maka kama hanya da kanan a ƙasa ka tafi kano kun gane saboda sahara ne na farko babu gida gaba babu gida baya na biyu kuma ga 'yan fashi na uku kuma ga mugayen dabbobi sannan na hudu ma mafi hatsari idan guguwan nan ta taso za ta iya rufe ka ba sani ba kaganin da sai mutum ya mutu to ku je karanta tarihi ba sa tafi mutum bai tafiya shi dai a cikin sahara haramun mustahilun sai dai su haɗu da yawa a cikin tauga ayari ayari su rinka tafiya a cikin tauga a cikin sahara to wannan mutumin yayi alkafura ne dai ko ya kama hanya sai aka wayi gari komai na shi ya bace yanzu da Allah idan kana tafiya kana tafiya zaka tafi Kano shikenan kana zuwa dum kana zuwa Wambai sai kaga ji ga yunwa ai dai insha Allah ba zai zaka samu restaurant ba ko ko hotel ko ba zai zaka samu ba ko amma zaka samu masjid ya kama nan to in kana tafiya cikin sahara idan zaka samu masjid ya kama nan kaga sai mutuwa sai mutuwa to abincin shi ya kare gani yake ya shiga cikin wani la haula wala quwwata illa billahi bayan Allah kun ga Allah mai iko sai da Allah ya huta su da shi ya baccin shi ya huta ya gaji ya zama kaman ya aka haife shi ma'ana ya zama very nashitin jiddan very energetically energetic shi kenan kawai yana farka sai ga rakumin shi a gaban shi abinda bai taba zata ba kun gani wajen godiya ga Allah subhanahu ta'ala har sai da ba ya ce mene Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wato kun gani to Allah saka da alheri sai mun muna mun fama ne muna aiki mun saba da Allah sa muna albarka to mu duba da kyau wato shi yasa kun ga alkur'ani nassoshin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam idan kana son ka fahimce su sai ka karanci adab saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada hadisansa al'ayoyin sun sauka sun sauka da uslubi da yanayi da abubuwa mas'alola da suka shafi larabawa sai aka sako musu da larabcin irin yanda suke magana da shi da ɗabi'unsu da al'adunsu mabanci wannan ko to tsananin farin ciki saboda kula da gashi na wani hali ne na lahola na kotu illa billahi to sai ya sa hankalin shi baki ɗaya saboda tsananin farin ciki baki ɗaya dauki Allah ka samu dace Allah ka yi mana jagora to ka'idan mu tana cewa al-afal khamsa hiya kullu fi hiya kullu mudari'in al-afal khamsa shine kowane fi'ili mudari'i abin da ya sa ka ce kowane fili mudari kai ka ɗauka kawai takuli ne da ta zahabu fa kawai ba a kowane fili mudari za ka kawo shi za ka iya haɗa shi da wawul jama'a ko alifin sanani ko yawon makhataba ittasalat bihi alifin sanani wanda alifin sanani ya haɗa da shi aw wawul jama'atin ko wawul jama'a aw ya'ul mukhatabatin ko ya'ul mukhataba al-afal khamsa turfa'u bi subutin nuni ana mutsu da rafa'a da tabbatar da nunin wa tunsabu wa tujzamu bi hafiha ana musu nasaba da jizuma da sharin nomi mun bincin nan kuma malamai to Allah ka samu dace ai ami ami a bari mu muni wani guda ɗayan nan ai sai mi mara ko yawwa taqsimul ism ila mufrad wa musanna wa jam idan aka ce masuna mufradi shine kullu ismin yadullu ala shay'in wahid kullu ismin yadullu ala shay'in wahid shine musanna shine mufrad tilo singular kaman kalamun ko menene musanna shine kullu ismin yadullu ala shay'aini ithnaini amma bi ziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin da sharadi fa al-imam an-nawawi cikin mukaddima ta littafinsa a takarib wanda imamu suyuti ya mai sharhi ya sami shi ta dirifin rawi ko gane ko yake cewa kulla makhtalafa alaihil malawani almalawani kun gane ai ya mazo a cikin hadisi ko gidan mazo sallallahu alaihi wasallam ba a cin akan kwana ba abinda ake ci simi ne aswadani to an ce musanna kullu lafzin yadullu ala shay'ain ithnaini dukkan lafzin da ke nuni akan abubuwa guda biyu ko bi ziyadati mene bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in kenan inda zaka ce wanad wanda za a ce mishi mufrad ko? ko zai yi wa ce mishi musanna ba zai zama ba sai an mishi karin mene da nuna alifin dalilin ko? ko kuma mene a ya'un da nunin ko? waladani waladani wannan ya zama musanna ko? to yaya almalawani al'aswadani wannan ba za ka ce musanna ba domin dukkan musanna yana da mufrad waladani mufradin shi menene bintani lailatani masjidani barakallahu fikum to amma almalawani me mufrad ne shi wannan ba shi da mufrad al'aswadani in ka ce aswad a wannan ba shi bai shafi wannan ba kun gane ko sharadi ne dukkan musanna mufrad din su zai shafi ɗaya daga cikin jizo'an guda biyu kamar yadda ibn ibn ibn ibn sha mai kawo cikin kadarun nada to wannan shi ba shi da ma mufrad ballan to malawun mene mene malawun mun nan san dai malaku amma ba shi ne ba wannan ko to saboda haka wannan suna ce mishi musanna na wannan ma sumi a bilafdin musanna ma sumi'a ko ma ja'a bilafdin musanna wannan kawai haka aka ji laraba na magana da shi da su da lafazin musanna to wannan ba za ka ce musanna ba sai dai ka ce mulhaq bil musanna kun gane ko kuma sukan haɗe su mishi min babi taglib min babi at-taglib zamani ne yanzu ne ci gaba sai ka rubuta babu taglib kawai sai ka sa pdf ka tura mu google yamman alhaji google ne a yawon na bakar hajiya aikin ka iyakacin gida ne ta Allah ka samu dace mun mance wannan ko to kana sa mushi zai turo maka rubuce-rubuce da aka yi akan wannan kawai in ka sami shirin alfiyan suyudi ta nahau farida ya kawo irin gasunan bilan adadin wannan ana ce mishi babu taglib to shi wannan ba za a ce mishi musanna ba sai dai a ce mishi mene mulhaq bil musanna kawai shi kenan mun gane ko yawa amma shi ma a hali dai kawai ba bai zuwa da yawon da nuni shi ta Allah ka samu dace ta'ibal amilu ma'aikacin ya gaji hadarar muhandisi injiniyan ya zo na daitul bai'a na kira mai talla asnaitu alal muhazziba na yabi muhazziba ko na yabi mai wacce take da larabi to idan muka duba al'amilu al-muhandisu al-ba'i'u al-muhazzibatu ko al-muhazzabatu kowane lafazi anan yana nuni akan akan abu dai ko to saboda haka sai ya zama mufrad ya zama to ku ya hakuri fa yan uwa da wannan ne akan ce wanda bai aure ba to ai kai mufrad ne fi kullum ba baka zama musanna ba mun gani Allah ka sa mu dace kaga wanda ya yi wanda ya aure shi ya zama sanna kenan ko wanda kuma ya samu haihuwa ya zama jam'u killa kenan eh wanda kuma ga yara malan sha sha kaza sha kaza sha kaza 20 ya zama eh wannan yau ya zama jami'i jam'u jam'u zakari salim ko to wanda ga mata hudu ga yaya birjik malan wannan ai sai dai ka ce mishi siga mun ta haljumu siga mun ta haljumu wannan Allah ka sa mu dace تعب العاملان حضر المهندسان نادت البيعين اثنيت على المهذبتين كلمه كلمه من غدا بي العاملان المهذبان البيعين المهذبتين كون suka ce mishi musanna kullu lafzin yusamma musanna limadha li'annahu yadullu ala shay'ain fi biziyarji alifin wa nun aw ya'un ya wa nun تعب الأمال ما يكتسن جي حضر المهندسون نادت البائعين أثنيت على المهذبات لفظا الأم الأمال المهندسون البائعين المهذبات كوني كوچ كلمة أنان سيكتس مش مني جمعون amma fa nan ba bai bai ce mana wani jami'i bane a'a kullu lafzin yadullu ala aksara min isnaini yusamma jam'a Allah ka samu dace ashe in ka sama lismu ila salasati aka samu mufradun wa musanna wa jam mun gani ko masha Allah kaga mufrad guda ɗaya ko singular kenan musanna a larabci a turanci babu wannan sai ka hada da namba to to ka ce boy yaro ko to me zai hada menene zai nuna maka yara biyu ne babu sai dai kace two boys ko a gani sai ka jami'i ne zaka zaka zaka samu shi asko ashe larabci ya fi turanci bin kasantuwa a gani Allah ka samu dace to na'am ka'idar mu tana cewa al-ismu yanqasmu ila thalathati aqsam mufradun wa musanna wa jam mufrad singular musanna shine dual form dual form dual sigan da ke nuna abubuwa guda biyu amma fa shi ma fa wannan almarwani al'aswidani suna turanci an samu wanda ke suna da suke nuna a jam'i ne kawai ba ba musanna ba su kuma su babu iyakan sani na babu wani lafazi da zai nuna mu guda biyu shi shi ka hada nan ba amma sai dai su akwai lafazin da ke nuna jam'i larabci ma akwai wannan akwai ismul jam'i akwai jam'ul jam kun gani ko misali in ka ce scissors scissors almakashi ko wai alkamashi ne ko almakashi almakashi ko to Allah saka dalihi kaga wannan shi ya zo da jam'i ne amma ba abin da ke nuna biyu ne amma in ka ce news ya zo da s ko kaga ya zo da plural ne to amma kuma shi singular ne koko dual ne koko na'am eh ma'ana to a tojan ma'ana me ke nuna jamil jiddan jamil jiddan sai abinda kake nufi da shi ko madalla sannan kuma akwai waɗanda su kuma sun zo da ma'anin jami'i kawai kamar furniture ba ka ƙara mai s haka za ka bashi kawai furniture furniture mun binci wannan ko to ba turanci muke ba bari mu dawo na hauko inda muka fi wayo wal musanna kullu lafzin yadullu ala shay'in ithnin shine duka lafzin da ke nuna abubuwa guda biyu bisu yace alifin wa nunin ta hanyar karin alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ko ya'un da nunin fi akhir ya karken sa wal jam'u ma dalla ala akthar min ithnaini jam'i shine duk sunan da yake nuni akan abubuwa guda fiye da biyu ko to kun ga shi jam'i ba shi da wani formula sai mufran da musanna ba musamman musanna nake da formula ga wata ibara nan a ƙasa zahabtu marratan li ziyarati sadiqi sadiqin wata rana na tafi domin ziyarar aboki ko sadiqun anan mhm ayi nawin mufrad lian limadha liannahu yadullu ala shay'in barakallahu fikum fa adakalni fi hujratin sai shiga da cikin wata daki la hasalatu shababik tana da tagogi guda uku shubak jamin shi shababik kun gane kaman dukkan jamin shi da kaki barakallahu fikum shahidin ma'anar shine hujra ya mufuna ne kuma sanan ku jam shababik limaza aksar min sunaini barakallahu fikum wa babani مثنى لماذا بزيادة في جدرانها بانغوانتا muzayyanatin abin aduwa ado ne bisuwar da surora wurin sum da zane-zane kunga judan bango kenan ko kaga mufrad ne suwar jami ne ko war rusum shi ma jami ne zane-zane wa arduha kasanta mafrushatun a an mashi shimfiɗa bilbusti da wani irin shimfiɗa alfarisiya ta ƙasan farisa walli arzun mufrad ko? masha Allah albustu na? mufradi ne kuku jami'i mufrad ne? to Allah ya ce wal arda ba da menene bisata ayar bisata na'am wallahu ja'ala lakum al-ardha to busut busut ba nan mufrad ne ko jami'i ha mufrad ne busut to Allah ya ce wacin wal ardha ba da zalika a subhanallahi wallahu ja'ala lakum al-ardha to me yasa ba ce busut bai mufrad ne bisatun shine mufradi shimfida ko busut shine jam'i tabarakallahu fikum wa fiha ara'ik masfufa a cikin ta akwai gadaje waɗanda aka jera su safu safu hai wannan shine suke ce mishi descriptive essay descriptive essay ara'ik musanna ne koko mufrad jami ko me mufradin sa arikatu arika masfufa wahi ahadu wafi ahadu jawanibiha dai daga cikin jaffanta jawanib jam ko mufradin shi janib ko khizanatu kutubin akwai bookcase watan dan dan kabar wanda ake sanya mene littattafai ko ajiba mai ban sha'awa khizana shine mufrad ko jami'in shi ba ka ala saka dalili kanzun wata kalmar ce da ba yi khazanatu ko a ta yi jami'in khazin ne اللي خزنت جهنم menene jami'in khizan khizanat go to barakallahu fikum na'am wara'aita wara'aitu hunaka can sai na ga rajulaini jalisaini suna zaune rajulaini musanna yadhkurani akhbaral muhtari'ina muhtari'in suna ambato labaran al-muhtariqina inventors waɗanda ke kirkiro abubuwa su ne iktira iktira'un shine kirkirowa inventa mutum ya kirkiro wani abu za a nuna maka ga wanda ya kirkiro alli hatta ma kadin da za a nuna maka wanda ya kirkiro shi komai in ka shiga cikin google amin amin in ka shiga cikin world guinea record guinea record kana sawa guinea wani ko kwaramanta record to za ka gani gashi nan ga wanda ya fi kowa tsawo a duniya ga wanda ya fi kowa girman sawu a duniya ga wanda ya fi kankantan sawu a duniya ga duka sunan kaza su zama ga wanda ya fara kirkiro da kaza ga wanda ya fara kirkiro da kaza kai hatta luda yi za a nuna maka wanda ya fara kirkiro da luda miya Allah ka sa mu dace wa alaikum salam wa rahmatullah a akwai n lallai akwai n inventor haka ba Allah ka samu dace barakallahu fikum na'am kun ga asma akhbar jami'i ne na khabar ko muftari'in jami'i ne na muftari'un wa yaqussani suna bada labarin ma yushawwiqul mustami'ina abinda zai harzuka mene mustami'ina masu sauraro kaga mustami'ina ko mustami'un mutum da mustami'ani mustami'una sai kuma mene mene na hikayatin latifa na labaruka masu daɗi hikaya jami ne na hikayati ko masha Allah wannan wajir at-tariqa at-tarifa da kuma annawadir in aka ce annawadir kalmu aballan labaruka waɗanda ba a samu wanda da wuya ne ka samu labari irin wannan nadir abinda yake very rare seldom nadirun abinda yake mai karanci in ka sa ka sa kitabun nawadir sai ka sa pdf za a tura maka littafai kawai akan akan littafai waɗanda aka rubuta akan ko luga za a tsamo maka waɗansu kalmomi waɗanda babu irinsu bari a dan baku misali amma ku yi haƙuri a cikin turanci babu wata kalma ko kuma akwai kalma guda ɗaya babu irinta wacce yadda za ka faɗi harafin farko haka ake karanta kalma sai waccan nan kalma kun gane? wannan wani harafi ne amma an karanta kalma ba a q a harafin farko q kalman gaba gida to Allah ya samu na ya sa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah shi bar jagora